بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد zamu ci gaba da karatun wannan littafi mai taki da annahul wadih brighter grammar kenan fa annahul wadih brighter grammar to Allah ka samu dace kuma wannan shine darasi na goma insha Allah ta'ala Allah ƙara fahimtar da mu a darasin bayan mun ji suna ka su mufrad da musanna da jam'i muka zo muka ga jam'in ma kashi uku ne ko jam'u takasir jam'u sai jam'u zakar salim sai muannath salim to a yanzu kuma za a mana bayani musanna da muka ji shi dai mufrad mun riga mun san yadda ake mishi lirabi yurfa bi dhammatin wa yunsabi fatatin wa yujar bi kasratin to yanzu mu suna musanna shine zamu ga hukuncin sa yanzu ta yaya ake masa mu'amala shine irabul musanna to idan muka ce al-musanna huwa kullu lafzin huwa ma dalla alami ne huwa ma dalla ala ala shay'aini sunaini ko haka nan ko shi kenan na awu sunataini ko bi ziyadati mene alif بزيادة الألف ألف والنون أو يا والنون كو فإذن كتشي جاء الولد أنا غني كو يزوان ولد يا زامي شلي رابي za mu ce fa'ilun marfu'un bi zammatin zahira da akiri ko? to idan muka ce muka mai da ya za mu rishi musanna sai mu ce wala jani to yanzu wannan shi ma ga fi'ilinsa wannan alwaladani ne za mu shi lirabi mene fa'ilun ko? to mun ce nan fa'ilun marfu'un bi zammatin zahira to shi wannan fa'ilun ina alamar rafa'ansa alifin dinnan ita ce shi kenan saboda haka idan muka zo sai mu ce wannan da ja fili mazi ne wannan kowa gane shi alwadadani sai mu ce fa'ilun marfu'un ba bi subutin nuni ba saboda mun gano nan wannan ana magana ne akan suna in fi'ili ne sai zan bi subutin nuni fa'ilun marfu'un bil mene bil alif li'annahu me yasa aka mishar fa da alif saboda shi musanna ne shine kawai shine kawai li'irabin sa to idan muka duba zamu ga ga jimloli nan kashi uku a cikin littafin mu al-amsala na'ibal waladani yara biyu sun aiki ittafaqa sharikani abokai guda biyu sun ittifaki auraqatu shajaratani bishiyoyi guda biyu sun yi sun zuba bishiyoyi ko sun zuba ganye hadarar musafira ne ma'aikata biyu sun zo amma matafiya biyu sun halarto to ina shahidinmu alwaladani asharikani ashajaratani almusafirani ya za mu musu lirabi kowanne cikinsu gashi nan fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu shikenan gama na ab shukuran shukuran shukuran na'am eh wannun iwadun an tanwin fil ismil mufrad ku duba idan ka ce waladun ko ba zo da tamini ba to idan ka ce waladaini wannan ita ce alamar lirabi kun gocin nan nunin din daidai take da wannan tamini din domin kalmar iwas shine musanyar ba ga maddul iwas ba wannunu iwadun an tanwin fil ismin fun ita nunu din nan tana makafin tanwini wanda ake samun ya cikin suna mufradi kenan da tanwinin da nunu din tafiyar su da li jabril wahani mun karanta a cikin abin nan ko mulha an fahimci nan ko malamai to idan muka ce ra'aitul walada alwalad zamu ce ne meye nan maf'ul bihi mansub maf'ul bihi ne wanda aka mishi nasaba da fataha ko to idan muka zo da ra'aikin mu sai muka ce ra'aitul waladaini muka kara ya'un da nunin ga sunan to mun ji cewa wannan maf'ul bihi ne to shi ma wannan wadadain shi ma maf'ul bihi ne to nan maf'ul bihi ne an mushi nasaba da fata ko to ina alamar nasaba anan nunin din nan dai tana nan dai ba za mu canza ta ba to yanzu sai mu ce yawun din nan ita ce daidai da mene wannan nasaba din mun ga ko to don haka wajen li'irabi sai ce maf'ul bihi mansubun amma bilmene to shukran bilyai li'annahu a mun gama da yawan ayi wannan عوض في الاسم ال... من قال شكو to mu duba kafa'atul waladaini na ba da kyauta ga yara biyu shahidin mu alwaladaini kafa'atu fil fa'il ko bari dai mu je duka kawai hadisu sharikaini nayi magana da abokai biyu masu tarayya biyu tasallatu shajarataini na hau bishiyoyi guda biyu wadda'atul musafiri musafiraini na yi bankwana ga matafiya biyu kaga wadda'a wadda'a bi ma'ana mene yin bankwana wadda'a kuma yakan zo da ma'anar taraka ma wadda aka rabuka ai ma taraka ka rabuka amma abu ga gani to Allah ka samu dace shahidinmu jimlolin farko shahidinmu shine alwaladaini ash-sharikaini ash-shajarataini al-musafiraini domin kan lura da filola filolan jin farko a kowace jumla kafatu hadastu tasallabtu wadda'tu dukan sai ka ce mene filo fa'il kaga musul irabi alwaladaini asharikaini ashajarataini almusafiraini kowanne sai ka ce mishi mene kowanne sai ka ce mishi maf'ul bihi mansubun bil ya'i li'annahu musanna والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كمان دين من muka rubuta haka shikenan an gama shi أعطيت الكرة للولدين to inda zamu ci sallamtu alal waladi nan ala ba ta yi ma'alwarin jarraba to da za mu zo sallamtu da ala ɗinmu sai mu zo da musanna sai mu ƙara ya'un da nunin ko nunin nan kada manta mabniya ce al-kasri to nan amma wannan sunan jarra da alaji alamu jarra shi ita ce kasra to wannan ma alal walidin shi ma mai jarra da ala ina alamu jarran ya'un din nan ita ce alamu jarra saboda haka idan muka zo al walidin sai mu ce mene ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi alya li'annahu musanna wan nun iwadun an tamin في الاسم المفرد شي كلام ita wacan nunu din tana tana mai makufin tanwini ne kamar da ya zo a cikin suna mufrad a kaitul kurata lilwaladaini na ba da kwallo ga yara biyu to lilwaladaini shine shahid dinmu adadi filofayil alkurta maf'ul bihi lil waladaini li allamu lamul jarri alwaladaini sai mu ce mene ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi li'annahu to wai ma in ka wani in ma kai karin ma lirafin ka kwaskwari ma kafin yawon din a duka lokacin nasuba da jarra ba mun ga fata ba ka iya cewa للولدين الولدين اسم مجرور بال اسم مجرور بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها domin ka bambance tsakankanin shi da mene da ya'un na jam'u muzakkar salim da zamu gani gaba insha Allah maf'ul ism majrurun bil ya'i ko ism majrurun bil lam wa alamat jarhi al ya sai ka ce al maftuh ma qablaha wal maksur ma ba'daha لأنه مثنى اشتريت من الشريكين nayi ciniki na saya daga abokai guda biyu kaga min harfi jarin ko ash-sharikaini ismun majrurun bi min wa alamat jarhi al-ya al-maftuh ma qabla hal maksur ma ba'da li'annahu musanna haka zaka ce ash-shajaratayn da nautu min ash-shajaratayn na kusanci bishiyoyi guda biyu sallamtu anil musafirai ni na yi sallama ga matafiya guda biyu shi kenan almaksuru ma ba da ha na farko kenan na biyu kuma saboda za mu zo jam'ul mazakar salim shi ma ana mishi nasuba da jarra da yawon bari dai zo za ka tambayan ka zai fita barakallahu fikum mun gane ko to saboda haka musanna alqaida yurfa'u almusanna bil alif shi musanna ana mai sharfa ne da alifun wa yunsabu ana mai nasba wa yujarru ana mai jarra bil ya'i da ya'u shikenan kaga dalil irabun ya fita kenan sai irabul jam'il irabu jam'il mudhakkar salim ku duba har yanzu kaman karatun muna guri ɗaya ne ba abin da ya zanci muna guri da an nuna mana takasimul ismi ila mufrad wa musanna wajen mu ko sai aka yi mana su to yanzu kuma an dauka an sake ana daukan kowanne ne kuma ana nuna mana hukuncin sa yanzu muna muna nan ne guri ɗaya ne da har ila yau karatun ba ya wuce bane ya ci gaba ne ba je kowanne topic ba har ila yau dai akan mufrad ne da musanna ne ake yi sai kuma jammu'an jammu'an nasu salim shi kuma zamu gana shi ma jama'a mun fahimce shi ko to irabu jam'il mudhakkar salim lirabu jam'il mudhakkar salim to mu duba malamai idan muka ce ja'al muslimu yanzu na muslimu za mu ci mishi lirabi a matsayin menene fa'ilin marfu'un bi zammatin zahira to da za mu mai da shi jam'i sai mu ce ja'al muslimuna in gani ko? to musulmuna nan fa'il ne dai har ila yau wannan an ce mishi ma fa'il amma da zamma ko? to shi wannan ina alamar rafa'ansa wawon ɗin na ita ce alamar rafa'a don idan mun zo da ilabi almusulmin sai mu ce mene fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu jam'ul an gani ko sai mu ce ita kuma wannan wannunu ita ma iwadun anitanwin filismil mufrad shi kenan kenan za mu gane tun da fa'ili ne alaman rafa'ansa shi ne wawi kawai shi kuma musamman ya alaman rafa'ansa alif jamil da za mu ce ra'aitul musulmanin kaga musulman ne mai za mu ce mishi maf'ul bihi mansumil bi fata ko ma'adalla to da za mu zo da ko da ke bari mu yi na rafa adin ko sai mu dami na suna saba adin bari mu yi na rafa adin rabi halfallahuna manoma sun ci nasara na jihar mushtahidatu mata masu kokari sun ci nasara hadarar musafiruna matafiya sun halarto ta ibal la'ibuna masu 'yan kwallo sun gaji yan wasa sun gaji allaib allaibun yan wasa sun gaji mahalli shahidinmu alfallahun almustahidun almusafirun allaibun kun ga dukan su fa'il ne to idan muka tashi da irabi zamu ce mishi kowanne daga cikin su fa'ilun marfu'un bilwawi la'annahu jam'u mudhakkarin salimin wan nun iwadun an tanwin fil ism al mufrad haka zamu mu kowanne da irabi to to a nan da muka ce ra'aitul musulma nan maf'ul bihi ne mansubin bil mene bil fatha to da zamu ƙara kawo ra'aitul din sai mu ce mu amma muslimina mun gan shi ko kaga nan wannan jam'ul muzakkar salim to nan dai ƙarin bayanin ka zai fito to idan muka tashi sai mu ce to nan an mushi nasaba saboda mafi'ilun bihi ne to ne ina alamar nasabin sa yawon din ne yake alamar nasabin sa gashi mun gashi ko jama'a fadilla to idan za mu irabin wannan sai mu ce maf'ul bihi mansubun na'am bilya'i to idan mun ga dama kafin ta musa muka saka ko sai mu ce al-maksuru ma qabla hal maftuhu ma ba'daha li'annahu mene jam'u muzakkar muannas kuma salim ba ga nun nan ba wannun iwazun alitamin filismil mufrad yanzu ku gani sanin na hau inda za a ce kamilan musali sanin na haudin shi ne zai baka dama sai ka zo kuma kai ta haka yi kun gani? taga ko? نعم ami ai sha Allah ana kan hanya kun gani na sa gurbihi bihi guda biyu ko shi kenan in ka kama da garin har tudu guda suka kai insha Allah ta'ala da ribas to nan ba haka ne shukran barakallahu fikum shikenan amma in ka in ka kiyaye na hawo to da zama in an zo ko haka zaka yi ta yabon ka ka ba yau ba ma sai ka damu ba ma sai ka damu ba to Allah ka samu dace sai kuma na lokacin mene sai lokacin jarra ko ai ko littafi ma wasu ne haka zaka zaka dake shi kai ta karanta ne a gurgura ka san ga inda za a yi hukunci kaza ga inda za a yi hukunci kaza ga inda za a yi hukunci kaza saboda koyi ka kiyaye ka'idojin abin abin kiyayewa ne koyi ka'idojin yawa ka ta shi guri kaza za yi kaza ne guri kaza za yi kaza shikenan zai baka dama da izinin Allah ko misira ka je aka baka rubutu ba da larabci kai sai ko za ka rince shi abin ka ba da amsa insha Allah ta'ala Allah ka samu dace ai irin wannan ne ya faru ga wani ana nan ma rashin sanin luga ɗin shi ya sa ya kasa bubucewa tsakanin aya da da abin ke larabci saukan shi ke nan a misira ya je jami'a ta da karatu cikin jami'a duk inda yana tafiya ya gari takardar da larabci sai ya dauko sai in ce ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai sai kudin dinki duk inda ka takardar larabci sai ka dauka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi daukan shi menene duk da rubutun kurani ne ka gani kaga wannan shi kuma an ba shi aiki daga zuwa ya ci karatu ya zama mai tattar shara ta Allah ka fahimtar da mu Allah ka samu na yi asa na ga muku na taba ganin wani shi kuma inda za a ce share wannan ko wallahi malam tarbas tawassalin da harfa haka ko yake zai tabi ko ya shi share ba kuma wani gargada kaji shi kuma ibai wanda Allah ya mishi ta Allah ka samu dace to yanzu kuma sai halin nasba mun ga halin rafa da halin jarra idan ka ce afautu anil muslim musulmi za ka yi jarra da an ko? za ka yi wasali ƙasa nan saboda zuwan an to idan ka zo da alfautu sai ka ce anil anil muslimina anil muslimina to mun ji nan an yi jarra da kasra to nan ma akwai an to me alaman jarra anan ya undana ita ce alaman jarran kaga shi ma idan muka zo almuslimin sai mu ce mene ismun ism majrurun bi an wa alamatu jarihi alya al almene almaksuru ma قبل هل توه ما بعدها لأنه من كو والنون عوض عن تنوين في مسلم المفرد شكرا لإرابة narjul khairu lil fallahin muna fatan alheri ga manoma nusni alal mujtahidin muna yaban masu masu ijtihadi nusallimu alal musafirin muna sallama ga matafiya nanzur ilal la'ibin muna kallon masu wasa to anan za mu dubi narju to bisa ga wani abu karatun da muka yi jiya ko shekarun jiya narju za mu ce fi'ilin mudari'un marfu'un bi zamatin muqaddara ala alwawi ko jamil jiddan to ina fa'ilin wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban ko jawazan me yasa zama wujuban saboda filin ya fara da nonin kuma ma'aikata mu da muke aikin muna halarci a lokacin da ake magana ko shi kenan alkhairar mafi'ul bihi ko li lilfallahin sai ka ce mene allamu lamul jarri na'am alfallahin sai mu ce mene ismun majururun bilya'i li'annahu a bilya'il maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha لأنه جمع مذكر سالم haka zamu yi irabi wajen alal mujtahidina alal musafirina ala harfu jarrin al mujtahidina al musafirina duka amma jarra da ya'un ne ko ko alama jarrin shine ya'un ila la'ibin ila al la'ibin shi ma durun bi ila ina alama jarran ya'un ko to al qaida جمع المذكر السالم شي جمع المذكر السالم يرفع بالواو انا من شرفا ne da wawun kaga ko mun gudun lira mun ce fa'ilun marfu'un bil wawi wa yunsabu wa yajru bil ya'i ana mishi nasaba da jarra da ya'un shi kenan gama da shi sai irabu jam'ul mu'annath salim li irabin ingantaccen jam'i na mata shi wannan yana da sauki hali ɗaya ne kawai akan samun canji yana da sauki kun gani? yana da sauki to alamfila misalai babatu da jajatu dama musun jami'in malin salim shine jami'in mata kaji sun zuba kwai shi ne babatul da jajatu kaji sun yi kwai hadarar fatimatu fatimu ma sun zo wata mata masu suna fatima dukansu suna da fatima sun zo na? yan yayi fatimatu to wanda aka yayi suke nan na'am to wanda aka yayi shi mai ake ce mishi fatim fatim ko to kaga jami'in zai zama fatimatu ko kuma masu yayan fatamatu ko fatimatu ta ta, ta yaye shi kaga fatiman matan ya masu yayi sun zo kana kan hanya da yi masu yayin ne barakallahu fikum na'am daga to bari mu je mu ci gaba kaga addajajatu alfatimatu albakaratu ashajaratu zamu ci mishil irabi dukan su fa'ili ne ko to menene alaman rafa'a din su a'a wannan dhamma zahira ce yawa idan muka tashi sai mu ce addajajatu alfatimatu albakaratu ashajaratu kowannen su fa'ilun marfu'un bi dhammatin zahira ala akhiri watannin dhamma din da kike gani ta gata nan to lokacin nasuba ne kawai ake dan shan bamban maimakon ai musu nasuba da fataha sai a musu da kasra sai a musu da kasra misali zabahatu dajajata zabahatu dajajata mufrad ko kaga zabahatu filo fa'il ad-dajajata maf'ul bihi mansubun bil bil fataha ko to da zamu mai da shi jam'i ba za mu sa fatahan ba sai mu sa kasra sai mu ce zabatu dajajati wannan shine alkur'ani yazo da shi da aka ce innal muslimi na wal muslima maimakon a ce wal muslimata sai a ce wal muslimi wal muslimati wannan shine lugan da alkur'ani yazo da shi da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam kun gane Allah ka samu dace to idan ka zo lirabi bari mu ci gaba madahatul fatimati naibi naibi fatimuma halabtul bakarati na tatsi saniya saniyoya saniya da yawa na tatsi su sakaitu shajarati na shayar da bishiyoyi ruwa zabatu madahatu halabtu sakaitu kowannen su da zaka ce fi'il wa fa'il fi'il wa fa'il addajajati alfatimati albakarati shajarati kowane ɗaya sai ka ce mishi maf'ul bihi mansubun bilmene bilkasra niyabatan anil fathi shine lirabun a rubuta maf'ul bihi zabatu dajajati addajajati maf'ul bihi maf مفعول به منصوب منصوب بالكسرة an saba yin nasaba da fataha ne yayi amma shine sai aka mishi nasaba da kasra niyabatan shine iya shine iwadan niyabatan niyabatan anil fathi maimakon yin fataha niyabatan anil fathi niyabatan anil fathi li'annahu jam'u mu'annas salim gaba ma ina ja akwai lirabin shi ga lirabin can a gaba irin shi niyabatan ne kawai ba su kawo ba insha Allah sati mai zuwa na haɗin nan za mu gama ta insha Allah za mu sauka za mu kada wani za mu kada kada wani bijimin sa insha Allah ta'ala saboda haka sai a yi ta muraja kuma a yi ta bi ji daga malamai a ta bin malamai ana ƙara fahimta kai da abokinka da kuka halarta wannan dama gidan ku ko kuma kuna ku sani za ku zauna ku yi ta muraja a tsakankanin ku wallahi sai ga kun ƙara ribantan abubuwa musamman ma Allah ya sa ku alarin ne sai ku yi ta fasin fasin da ayoyi sosai kuwa ake fitarwa na a iya dama shi fatim ba a sami shi ta'un da bi wasu ne fa'il e su maful ne sosai kwa e kun gane na mace ba za kaga in suka ce fatim da namiji da mace dubbe ne eh to Allah ka samu dace na'am na'am mene to akwai nun kuma fatinun fatinun shine mai kaifin mai hazaka haziki mai kaifin gogolwa sagacious na'am hajji mafisa alabudila ya faɗo ma alajajajaki kaji shikenan hajama me zamu yi mishi rabi fi'il madin mabni al fathi asalabu fa'il marfu bi dhamma zahira ala alfa ad-dajajati ismun majrurun bi ala wa alamatu jarhi al-kasr fi zahira al akhirih aba miji kasaran ba fat alal fat alal dajajati gashi nan shi ke na wannan shi ba bai iskali shi ya zama ko gaban tashi na rubuta ba shakartu lil fatimati shakartu zamu ce lil fatimati allamu fatimati billah malamat zabi jarhi al kasratu zahira ala akhirih jalastu ba'idan anil bakarati na zauna nesu da bishanayi ba'idan sai ya zama sai ya zama maf'ul bihi man afwan zarfu zaman afwan zarfu makan ne mansubin bil fataha ba'idan zarfu makan mansubin bil fataha zamu zo shin Allah da an harfu jarrin al baqarati ism majrurun bi an wa alamati jarhi zabahatu ذهبت إلى الشجرات ذهبت إلى الشجرات ذهبت في الفايل إلى حرف جر الشجرات اسم مجرور بإلى وعلامة جره shikenan kawai jam'ul qa'ida jam'ul muzakkar muannath salim yurfa bi dhamma ana mishi rafa ne da dhamma wa yunsabu wa yujarru bil kasra ana mishi rafa nasba da jarra da kasra kun ga lokacin nasba bai daukan fatha sai mai jarra mun banci wannan ko to alhamdulillah to makari wannan tafikin koko al-mudhaf da mudhaf ilayhi idan ka ga mace alaikum salam ta dago ya jinjirinta jinjirin shine mudhaf wanda aka raba kenan ita kuma ta zama ne mudafun ilayhi ga malancin yajin gina shi ya zama mene mudaf bangon kofa shikenan yi kai Allah sarki mata idan suka kwashi tuwo malmala suka sa a cikin abin nan ko ba ka bane in aka katso katso katso muciya sai a dan murmura wani kuma sai a dan manna shi a saboda tuwon kaga shi ba zan mene sun zafi ilayi a ba an raba ne a jikin ainihin ton ba ya zama zafi ilayi ba sani ku an bayyanta cindo a za'id al'usu a za'id wanda bai motsi shi ma mu zafi ilayi ne fa domin asalin hannu shi ne mai yazo guda na wannan ko ina kaji a duniya to dan wannan da za ka gan shi ya dan tsoro a gefe nan shi ma mu zafi ilayi ne kun gane to yanzu ku ne yan aji da wani zai zo shi ko ziyara ya zo shi ma mu za ku ilahi ne za ku iya cewa kamar mara kamar mana ajin mai to mu za ku ilahi ne an dai bin shi mu za ku mu za ku mu za ku ilahi ko kalma ce aka rabo aka jingina wata kalma a jikinta to shikenan ta zama ne ne mu za ku ilahi wacce aka raba zuwa gare ta to na eh akwai possessive case da kuma genitive genitive din shine asali da s da ba ka suna sai a raba s a jiki ba da apostrophe da s ko in plural ne sai a raba to Allah da ka samu dace sai mun zaji turanci na eh shine mudaf shi ainihin nakasin shine mudafun ilayhi barakallahu fikum kaman kauce ne da bishiya sosai kwa yi jikin bishiyar shi ne ainihin don abin nan shi wannan kaucin yanzu ba gama amfani ba ko ba gama amfani ba shi mu zafi ilayi ne afuwan ku duba ganyenta ganyenta ganyen ba shi ne asali ba sai kuma kaga wannan kauci ya fito to ka wannan kauci don shi mu zafi ilayi ne mun gani afuwan mu zafi ne ita ce mu zafi ilayi ko ka ce musnad da musnad ilaihi musnad da musnad ilaihi ko mulhaq wal mulhaq bihi biyayi ko kuma ka ce mahkum da mahkum alaihi ibaran abin nan kenan masu balaga ko usul fiqi to Allah ka sa mu dace duk da haka dai bari mu kara ne al-mudaf da ka azafa yudhifu ko topic din gabaki dai kuma ana ce mishi al-idafa rabawa ko jinginawa na'am rabawa ko jinginawa to bisa ga yadda za mu karanta a nan shi mu zawaf yana da akwai bari mu dai mu ga misali idan ka ce abdullahi kaga wane ne aka raba ya zama mu zawaf kenan kun ga lafzul jalala shi ne aka raba a jikin shi ko to lafzul jalala ya zama mene mudafun ilaihi wannan fa akwai alaka akwai wajen tafsirin qur'ani hatta fasalan hadisi zaka ga wani lokaci akwai alaka yana da alaka da fassara yanzu misali wallahu wa rasuluhu afwan to bari bari bari mu cire wannan idan lamiri zai kuma mazuwa ga mudafun ja abdullahi fara'aitu hu yanzu lamiri zai kuma mazuwa na farko ne na farko ne koko na biyu zai kuma zuwa ga mene abdu zai kuma ma ba zai kuma ma ya ba za ka yi amfani da nam yaudu lismu ila yaudu dhamiri ila akar bismi mazkurin ba na ji mun yi shi ma cikin usulul tafsir na Uthaymeen da makaranta ko to Allah ka samu dace to shi mudafun ilaihi al-mudaf al-ism al-mudaf sunan da zaka raba shi yana da halaye kaman haka idan ka ce abdun ba an sami tanini ba to shi ake ce mishi munau alismul munawwan alismul munawwan to yayin da ka raba shi zuwa ga lafazin ar-rahman za ka sai ne abdunar rahman ba zai yi ba to abin da ake so ka yi sai ka share tanwinin ko sai ka ce abdur rahman to yanzu mudaf da aka raba shi me ya faru dacin ya zama nan wanne ko amma da karaba me me ya kami shi khuzifat nunuhu shikenan sai ko kuma ce shi al-mudaf idza kana munawwanin ko tuhzafu nunuhu shine kaidan mu kawai yanzu idan ka ce madrasatun kana son ka ce makarantar lemu za ka ce madrasatu madrasatu lemu za ka ce ne madrasatun madrasatun lemu sai dai ka ce madrasatu lemu shi kenan yi kenan karatun kawai na afuwan tanwini ne nake son ce tuhzafu tanwinuhu tanwinuhu to yuhzafu tanwinuhu za a samu ce yuhzafu tanwinuhu sai a share tanwinin ce yuhzafu tanwinuhu a bashi nonon eh eh to wajen abin nan ba karatu ba eh shi ma dai yayi eh tamam tunda ayi tanwini iwad ne na mene na nuna sakina ya yi sosai kuwa amma kowannan tun da in muka amfani da zahiri to Allah saka da alheri munawwan munawwan alisimul munawwan shine duk sunan da aka mai tanwini mun gane ko to idan muka ce rak'atun mufran ne ko ko jam'i mufran ne ko to sai mu share mun tagoje muna son mu rishi musanna zai mu ce mene na'am muna son mu mai rishi musanna rak'atani to wannan zamu ci mishi menene alismul to idan shi abin nan mudaf idan ya zama musanna ne to abin da za a yi shine hukuncin shine sai a share nunin din yanzu idan muka ɗauko alfajiri sai muka raba sai mu ce mene raka'atal raka'atal kaga ba za ka ce raka'ata ne fajr ba sai dai ka ce mene raka'atal kaga an share mene me ya fara nan yanzu kaga hudifat nunuhu shikenan kawai saboda haka al-mudhaf idza kana musanna me zai faru to zafu nunuhu ya fita misalin ko fadalla to akwai mulaki mulaki mai haduwa kun gane da kalaka yulaki don kana son kamar da shi jami mai zaka ce madalla mula kuna gashi mula kuna to kana son ka ce rabbu ba shine ubangiji ba rabbu ba shine ubangiji ba rabbu ba shine ubangiji ba to yanzu abinda in kana son ka raba mulaku a jikin rabb shin zaka ce ne mulaku na rabbihim me zamu yanzu sai mu share nunin din sai mu ce mene mulaku rabbihim me faru an share nunin ko to mulaquna anan da can ya zama menene wani irin jami ne barakallahu fikum to saboda haka idan suna mudaf ya zama jam'ul mudhakkar salim me zai faru inda idafa sai mu ce tuhzafu nunuhu shikenan ko abin da ya faru shikenan karatun mu kada mudaf da mudaf ya baka tsoro in yana da tamimi wa alaikum salam nan idan yana da yuzafu tanwinuhu idan yana da tanwini kamar misali nan asalin shi idan ka cire abdurrahman ka cire arrahman sai ka ce mene abdun da tanwini tunda ai ba shi da alif da nan ko to yanzu za ka raba shi a jikin arrahman sai ka ce mene yanzu abdurrahman barakallahu fikum me yasa baka ce abdulur rahman ba ba a cewa haka saboda laraba ba haka suke ba haka ne kaida ba to sai a share nonon din kawai yanzu usulul fiqhi ka share al fiqh me zai baka usulun amma da karaba zuwa ga al fiqh sai ka mene sai ka share tamini na shi mudaf mustalahul hadisi ka ce ka share mustalahu a ka share hadith sai ka ce mene mustalahun shikenan sai ka ce mustalahun kun gane amma da ka raba shi zuwa ga alhadith sai ka share tanwinin shine abin da ke faruwa amma akwai wani guri da ba a sharewa kaman rabi'u rabi'u rabi'u al-awwal shi wannan sai ka ce rabi'un al-awwal ba za ka ce rabi'ul awwal ba na a to shi kin wannan ai babin sifa ne da musu muhammadun awwalun muhammadun al'awwal muhammadu al'awwal muhammadu asani na'am alabanin da su da lada ka gani ozairun sai aka ce ibnu ko yawwa shi wannan akwai inda shi kuma ba za ka share taminin ba ne wannan shi masmo ne masmo ne shi wannan akwai man ruwayar ma da ta zo uzai rubunu kawai haka kwalikun samatula na? a muzaf ne ya afuwan badal ne eh badal ne a nan gurin jazakumullahu khaira badal ne malam da ya magana yanzu ku ku ta shi da addu'a ji ya fara sauka da kalab ruwan kalab wanda ranar litini za mu fara karatun shi to shi yanzu shi ma yanzu ya dosa ya ya dasa hadda yanzu na'am mm a duk wanda yake so ai ga injiniya ne kace zaka bashi sunanka da kudinka da ma namban waya sai ka rubuce ka bashi ta yadda idan Allah kama an zo da shi zai kira ka sai ya baka kawai shi kenan Allah ka samu dace ba ba sha Allah kamar abduhu inda za a share hu sai a ce mene abdun amma da aka raba zuwa ga ha'un sai aka ce abduhu ba a ce abdun hu ba kai barakallahu fik wannan misalin yayi al'amfila misalai a wannan rabi'unil awwal ne shi na farko yana nan da tanwininsa ya wannan shi masmu ne yadda haka aka ji amma a ka'ida shi ne mudafa za a share nuninsa haka ibaran alkur'ani ta zo da shi hadisai maka suka zo da shi to amma akwai waɗansu gurare da aka ji ba a share ba yanzu ba gashi na ce mola ƙorafin shi ma an kame an share nunin ba ta yi kuma an ji gurin da yake mudaf da mudaf ba a jamal mazakar ne kuma ba a share nuninsa ba walmukimi na sala ko an ce walmukimi na sala ne kun gani to akwai shuzuzi kun gani babu wata ka'ida face a wani guri kaga an togacin wani abu to wakalitul yahudu a badal ne a a badal ne ka duba ga waye uzairu shine dai ibnu din da aka ce ko wane ne ibnu a nan gurin uzairu badalli insha Allah ta'ala kaga wannan wakalatul yahudu uzairu ibnillah kaga qalat fil madin ta ta tanis ko al yahudu kafa'il ne to uzairu ibnillah wannan zaka ce maf'ul bihi ne ka gane? a ɗansa yawwa jamil jiddan shi ne zan arke maka sai ka ce maf'ul bihi ƙa'idan maf'ul bihi da zo da suma ko to maf'ul bihi mansubun mana'amin zuhurihi harakatul hikaya a yi hikaito abinda yahuda ne suka ce yayi to saboda haka ba za a yi mishi nasuba ba harakatul mana'amin zuhurihi ba mun ne din ma irin wannan ba ba a gani kallahu a'lamu ma Allahu Allahu ya'lamu ma tahmil kullu unsa sai ka zo ka ce Allahu ya'lamu kullu shay'in wa ma hatta ma tahmiluhu unsa sai ka istishhadi da ka ce kallahu ya'lamu ma ta'lamu ma tahmil kullu unsa ba za ka ce kallahi ba wai saboda kai mu kafin kasra ba za ka ce kallahi ba kafin sai ka ce mene domin kai kana hikai ka hikaito abinda Allah ne ya faɗa to kamar nan ma nan ai hakikani Allah ya hikaito maganan Yahudawa ne kun gani shi yasa ba za ka ba za a kar insha Allah duk ra'o'in wakalatul yahudu uzairu ibnillah ko kuma uzairu bunu ne aka kakawo haka kiramin suke guda biyu to kowanne ibnullah din nan suka ce maf'ulu bihi mansuban mana min zuhurihi harakatul hikaya yau inda na ce ne ƙultu ku bambanci yau ku bambanci ma waɗannan ibarorin guda biyu mai bambanci ƙultu allahu samadu ƙultu allahu samada kun gani in na ce ƙultu allahu samadu ko kuma ka ce kala ibrahimu alhamdulillahi to ka zo da shi alawajin menene hikaya kenan amma inda zan ce kultu Allahu samada wai nan ba ma aya bace ni na ce Allahu samad Allah ne abin menene nufi to sai zama babin mene fa'ili da maf'ul bihi fi'ili da maf'ul bihin sa eh zai zama kaman direct da indirect speech amma shi karkamanta shi a indirect speech ko da yake ana ana dan ciccinje lafuzza ko amma shi nan ba za ka canja ba za ka zo da shi ne haka nan kawai eh ya dan yi soye kama da shi lalle kun gane lalle ya kai shi ne ma din kawai insha Allah ta'ala irin shi ne kama direct the indirect speech ko direct the indirect speech speeches insha Allah ta'ala irin shi ne in Allah yarda to i saw the man ko ahmad said menene Mm-hmm. Direct speech kenan. Indirect speech ba. Ahmed said. Uh-huh. mm-hmm. The man was seen by Ahmed. Okay, active near the passive voice. Okay, okay, okay. Active near the passive voice. Eh. To Allah shi sa albarka. Jazakumullahu khaira. Na'am lokaci ba? to bari mu sauri laibna fi fina'il madrasati muna ta ƙara tambihi dai madrasa ba a cewa madarisa maf'ala ne maf'al maf'ala ko madrasa gurin karatu ko kuma gurin sussuka darasa ya yi sussuka madrasun madrasatun gurin da ake sussuka ya dauka su suka dai na tsaye daga zani a'a shi injin sussuka ismul ala ne wannan kaga sai zama madras ka gani a afwan maf'al maf'il ko maf'il madris afwan no da kafilin darrasa yudarrisu ne darrasa yayi darasi ko yayi diddai yayi suka akwai kuma na rugurgujewa ba sosai kuwa malam na ce ka tuna mana mukamata dc din nan watan muna wannan ne akwai shi akwai kalma a cikin mukama din it's tamam in darasa sosai kuwa yandarisu Allah ku shi taimakin ni a ƙanan ƙara tuna min da Allah kamar da daddare haka mukamatu dc don a fitar da ita idan ka fitar da ita to wata mai zuwa akwai lokacin da babu karatun rana to sai mu sai mu fara mukaman insha Allah ta'ala amin a tumalan kai da ka zo duniyan tunda kai kana da saurin numfashi me zaka yi ya daidai gurgurdan iyawa za a wayi gari ba mutum wata rana to la'ibna fi fina'il madrasa da zaka cire fi fina'il da zaka cire al madrasa sai ina mudaf da mudaf ilayhi man tukuna anan fina'il madrasa to ka cire ka cire al madrasa sai ka ce la ibna fi fina'in la ibna fi fina'in kun bai cin ko to sai aka raba kalmar fina'in a jikin al madrasa me ya faru an share tanwini shine al mudaf idza kana munawwanan tuhzafu tanwinuhu ko huzifa tu yuzafu tanwini ibta'id an qarini su'i ka nisanci mu abun nan mummunan aboki ka nisanci mummunan aboki ibta'id an qarinin ka cire asu din zai baka ita ita in an qarinin amma da aka raba jikin asu sai me faru sai aka share tanwini ko mashaitu ala shati'in nili nayi tafiya akan gefen gaban teku shafi shi ne gaba river bank mashaitu ko kuma khalij na'am mashaitu ala shafi'in da zaka share annil ala shafi'in amma da aka idafa sai aka share tanwinin shikenan karatun kawai rakibtu idara sabahi na hau jirgin safiya me asalin shi ka cire as-sabah zai ba mu ne rakibtu qitaran mun bance nan ko da yake maf'ul bihi ne sai sai nasba kuma kuma na kira ne sai amini tanwini shi shine kaidar mu kawai shine karatun kawai anan to idan muka duba da kyau fina'in qarinin shati'in kitaran dukkan su ba na kira bane amma al-madrasa as-su'u an-nil as-sabah dukkan su ma'arifa ne ko wannan sai zama min babu idafatin na kira ta ilal ma'arifa na kira shi ne sunan da ba shi da alif da lam ma'arifa kuma shi ne sunan da ke da alif da lam kamar yadda za mu ƙara gani gaba min babu idafatin na kira ta ila to wace fa'ida za mu iya fahimta a nan kwan a nan gurin fa'idan da za mu iya fahimta a nan shi ne akwai abin da ake ce mishi a ta'arif yanzu mun san wani mun san filin yanzu filin ina ne amma Allah yana cewa fakku raqabatin fakku raqabatin kaga ai mudhafu ne da mudhafu ilayhi ko fakku raqabatin wannan min babi idafatin menene na menene min babi idafatin nakira ce ila nakira to wannan sai ya fa'idantar da takhsis a takhsis ma'ana an an keɓance ne specifying aka yi wace irin baiwa ake son ka yanta ok me ya su salu ka fara yanta baiwa to wannan za an yanta an ce ne baiwa nan sai aka ƙayyade baiwan ta hanyar menene specification wato ma'ana idan ka ce la'ibna fi fina'il madrasa ta wajen ma'ana yana da bambanci a ce la'ibna fi fina'i madrasati fi fina'i madrasati domin an raba na kira ne a jikin na kira ko? to bari dai mu ci gaba da saboda lokacin namu a galactic isra'il babi na kulle kuba na kofa guda biyu asalin shi a galactu misra'aini misra'aini ba musamman ba tafiya ne aka yi ba to amma da aka idafin shi a jikin albab me ya faru home batun nono a gani ka gani tabbat yada abi lahabin tabbat yada abi lahabin barakallahu fikum inda misali an cire abi lahabin sai a ce tabbat yadani li abi lahabin da za a dawo da tinunin sai a ce tabbat yadani li abi lahabin kun gani ya fito ko na malan kace mini maf'ul bihi mansubul bil ya'i لأنه مثنى غسلت يدي الطفل na wanke hannayen yaro guda biyu da zaka ce da attifil sai baka mene yadaini da aka idafa me faru sai aka share nono lama'at aynal qitta idanun magiya guda biyu sun yi haske to da zaka ce da alqit lama'at aynani lama'at aynani shike nan amma da aka kawo alkit aka raba sai aka ce ainal kitta shine ya faru wajen raka'atal fajiri raka'atal fajiri kun gane shi ko akwai wani misali cikin alkurani in kasarar ajalatar darajati tayoyin amalanki guda biyu sun karye in kas na kiltal jannatai ne eh shi ma nan akwai izafa kilta na jannatai ne ko sai dai shi wannan kilta babu nuna haka yake eh shi ma ya shiga min babu izafatul musanna ila mufrad haka ne sosai kwa kun ga ai musanna ne isra'aini yadaini ainani ajalatani musanna ne ko sai zama min babi idafatul musanna ila al mufrad ila ismi mufradin jama'a mubin jinnu ko bayan Allah barakallahu fikum nan malam na'am khuzifatun nunu da wani zai tambaye ka limaza khuzifatun nunu huna zai tambaye ka ma misra'ayil bab ma asalin lafz sai ka ce mishi asalin lafz huwa aglaqtu misra'aini lil babi sai sai to limadha hudbitu nun huna sai ka ce lil idafa shikenan ka huta mm shi ma ka huta shi tashkuru suhufu yan jaridu suna gode ma muhsinil umma masu kyautata a cikin al'umma asalin shi muhsinina muhsini na to da aka sha da aka raba muhsini aka raba cikin al'umma sai aka mene sai aka sha nonon tashkuru suhufu muhsinil umma karatun ya fita innahum mulaqu rabbihim mulaquna li rabbihim ma'ana wannan akwai yin shida cikin alkurani a ba gashi nan ba sun ce wa mahanu wa ma na hannu bi tariki alihatina an kaulika ko ba ka bane wa ma na hannu bi tarikina kun gani to sai aka cire nuni ne saboda an raba shi a cikin alihatina wa ma na hannu bi tariki alihatina an kaulika ya fita ko barakallahu fikum wani ma zai gano mana wani insha Allah sarautu misra dukiyar misra min zari'il ard mafi yawancin dukiyar misra daga masu shuke kasa ne masu shuka kan ƙasa kaga min zari'ina zari'ina to amma da aka raba a cikin al'ard sai aka share nunin ko asra'a sa'iqus sayyara direbobin mota sun yi sauri asra'a sa'iquna hadha huwa asul laf da aka idafa sai aka share nunin ja'a muallimul madrasa muallimuna lil madrasa ne da amma da aka idafa sai aka share nunin shikenan almudafu ismun yunsabu ila ismin ba'dahu shi mudaf suna ne wanda ake raba zuwa ga suna a gaban sa fata'arrafa sai zanto ma'arifa bi sababi hadhihi nisba saboda wannan jinginawa da aka yi kun gani ma aka iya cewa mansub da mansub ilaihi mansub da mansub ilaihi shi ma duk babin babin ɗaya ne illa da dan bambanci ta wajen ma'ana au takhassasa ko kuma ya zanto mukhassas ku duba idan ka raba suna na kira a jikin ma'arifa ana ce mishi min babi idafatu mini min babi idafatu nakirati ila al-ma'rifa kamar yadda mu gani fina'il madrasati fina'in fina'in nakira ce al-madrasa ma'rifa min babi idafatu nakirati ila al-ma'rifa to wannan idafan tana fa'idantar da mene a tarifi kenan ka'idan sai zama idza udifatin nakirtu ila al-ma'rifa iktasaba al-mudaf ilayhi at-ta'rif idza udifatin nakirtu ila al-ma'rifa na'am idza iktasaba al-mudaf at-ta'rifa ko kuma يكتسب المضاف التعريف إذا أضيف من إذا أضيف إلى المعرفة إذا كان نكرة كنا أما ذاك شيء دار علم دار علم أي كرابة دار نأجة معرفة أبنى علم كيكو daro nan marifa ne ko na kira ilmin na kira ce ko marifa kaga nan min babi idafatin na kirti ilal to sai ai taksisi anan sai ai specification a iyakan nan an sa iyaka ne daru ilmin akwai mace tsakankanin daru ilmi da daru daru ilmin ku gani sai ta wajen ma'ana ne zaka iya gano a hankali khilaf ne basit in ka ce darul ilmi gidan ilimi gidan ilimi to ka ganin ya zan mene ma'arifa ne anan daru anan an raba shi a cikin ilmi darul ilmi nan daru shine mudaf ko to iktasaba at-ta'rif anan saboda ai kalmar da aka raba shi ma'arifa ce ko masha Allah idza udifat an-nakiratu ila al-ma'rifa iktasabat an-nakira at-ta'rifa shine yi mana bayani abu da yace au takhassasa shine lokacin da aka raba nakira a jikin nakira idza udifat an-nakiratu ila an-nakira idza udifat an-nakiratu ila nakiratin in aka raba nakira idza zuwa ga jikin nakira to abin da zai faru ita nakiran farko za a kayyade ta ne za a iyakance ta ne kaman fakku raqabatin kun gane ko? ta Allah kare fahimtar da mu na'am yanzu misali in ka ce talibul ilmi talibul ilmi yanzu ya zama sananni ne ko an iyakanci ne ya zama sananni amma idan ka ce talibu ilmin talibu ilmin yanzu nan ya zama sananne ne koko an iyakance ne ka san shi to ka ga ka ce talibu na kira ce ko albadala da in ka ce talibul ilmi yanzu ka san dalibin don dalibi mai manan dalibi mai nema to yanzu mai neman mene ne ba ai an raba na kira ne a jikin marifa ko to ka ganin ya zama sananne kenan shine tarif din amma in ka ce ɗalibun sananni ne ko ba sananni ba to sai ka ce kuma ɗalibu ilmin ɗalibin ilimi ɗalibi na ilimi ka, ka iyakance shi ne koko ka sanar da ka sa shi ya zanto sanannu ne na nan kai in ma ba gane ba ɗalibu ilimin to ni irin yin ilimi ai ilimi na ilimi ne ko ilimin hadisi ilimin fikihu ilimin zai fa iya ɗauka ɗalibu ilimin na nan kun gane in ma ba gane ba idan muka ce ɗalibul hadisi ɗalibul hadisi ɗalibul hadisi wannan kasan ɗalibin ilimin hadisi ne mabanci wannan ko amma sai ka ce ɗalibu hadisin to wannan baka sai ka ce ɗalibin ilimin hadisi ba hadis wani abin da ke sabo ɗalibin wani abin da ke mai neman abu mai neman sabon abu yanzu yin wannan littafin sabo ne to shi kenan yana nema in wannan ma biyu da makan sabo ne yana nema jakan nan sabuwa ce yana nema allan nan sabo ne shi ne ɗalibu hadisi a'a a'a ana ana neman ana son a nuna maka me neman abun ne me neman wani sanannen abu idan aka raba jikin sunan da ke da alif da lam in ko aka raba jikin sunan da ba shi da alif da lam to me neman wani abu ne amma nan ba a fayyace maka menene abin da yake nema ba na akwai umumi tare da shi barakallahu fikum in ka ce talibul hadisi a tarihi ne wannan tarihi ne yanzu ya zama sananne kun gane ilmun da ilmin to ina zuwa bari gaba asibiti sai sai zunaka na'am kun gane ko idan muka ce talibul ilmi talibul ilmi to wannan mai neman wani nau'i ne na ilimi kawai wannan ma shi shi wato idan ka ce talibul ilmi talibul ilmi wanda zai zama ne menemin mene menemin ilimi ko na menemin ilimi musamman mu in muna ga wajen ilimi ne zamu yi cewa mai neman ilimin addini ne wannan ta an ya zama non ya zama ya zama non ya zama sananne ne wannan tarihi akai amma idan muka ce talibu ilmin mai neman wani ilimi wani irin ilimi zai iya ɗauka ilimin boko zai iya ɗauka na addini zai iya ɗauka ilimin sana'a zai iya ɗauka ilimin koma mai nan zai iya ɗauka na kowane nauyin ilimi amma nan fa an san irin nauyin ilimin da yake nema na? anan anan anan anan akwai umumi a nan guraren eh yau amma don kula da mai ilimi da wanda ba neman ilimi ba ai akwai taksisi taksisi eh ya zama marifa amma shi wannan na biyu yana na a nakira cikin ba da layina suna da wannan yana na a nakira yana na kira wannan kuma akwai akwai tarifi a nan shine idza uzifatin nakiratu bari dai mu rubuta idza idza uzifatin nakiratu ilal ma'arifa iktasabat mecice ita an na kira din a ta'arif ƙa'idan farko kenan wa'iza أضيفت النكرة إلى نكرة اكتسبت أي مني النكرة إن إتدى كرابة التخصيص shi ne walibin sulamatullah banu isra'il kaga wannan shi ma da mudafi ne da mudafi ilai ko? madalla yanzu da ka ce banu kaga na kira ce amma isra'il ba ma'arifa ne saboda alam ne to yanzu an san 'ya'yan an san 'ya'yan wani ne annabi yakub da kwake bibi kaga yanzu ya zama tarihi kenan wannan saboda udhibatun nakirti ila al-ma'rifa wanda ke alim ko kuma wa huwa a'rafu al-ma'rif ma kun gani banu abdin banu a abdin kawai banu abdin sai zama ƴaƴan wane ƴaƴan wani bawa wani banu bawa ka gani an keɓance sun kawai da 'ya'yan bayi ne kawai wannan to a ok to e in ka zo ta wajen ma'ana wata in ka dube shi ta mahanga na umumi da khususi da makamanci wannan shine akwai umumi a gurin ka dube shi ta wannan mahangan shine umumin kenan kasan za ka iya kallon abu ta mahanga daban-daban yauwa alasaka da alheri to so ina jin ka'ida ko zama kanta na ba mu ƙari ke ka'idan ba ko kuma bari mu ƙari ke ka'idan shukran almudafu yuhzafu tanwinuhu inda al-idafa kun gani shi mudaf ana share tanwinin sa ne yayin idafa idza kana munawwanan qablaha yadi ya dace da mana makaranta idan ka idan kafin idafin yana da tanwini wato zafu nunuhu akan share nunun insa idan kana musanna idan ya zamto musanna aw jam'a mudhakkarin salima ko idan ya zamto jam'a mudhakkar salim ne to me hukuncin almudafu ilayhi almudafu ilayhi ismun shi almudafu ilayhi suna ne ya ati ba'da almudaf yakan zo gaban mudaf wa huwa majrurun shi ko da lokaci yana da jarra ne gozali kasa yake da shi to idan Allah ya kai mu ranar litini insha Allah subhanahu wataala zamu zo mu ci gaba da karatun mu in Allah ya yarda al asmaul khamsa wa irabuha mu je mu duba al asma al af'al al khamsa a al asmaul khamsa mun yi su a cikin mulhatul irab amma dai hadin yau ga za mu mita to kila ba sai nayi rubutu ba yawa muna fatan nan kuma da izinin Allah subhanahu wataala mu sake tattara waɗansu fa'idoi kawa'idin mu ba su ne abin na su sha Allah. Na'am? Auto. To. Eh magananka ilmun al-ilmu ko da ilmun da a larabci a larabci duka in ka ce al-ilmu kana nufin ilimin watan wani ilimi ne wanda yake sananne ne tsakankanin kai da wanda kake magana sai ce al-ilmu wani ilimi ke wanda ke sananne ne tsakankanin mu amma ina ce ilmun wani ilimi ne wanda ke kai baka sani ba ni ma ban sani ba insha Allah ta'ala na malan ka bayanin za kai mana yayi to to to barakallahu fikum barakallahu fikum kana manta da dauran gobe na turanci auke ko da ke malam bala da zai magana eh Allah ka sa mu dace Allah shi mana jagora a takwas da rabi ne insha Allah takwas da rabi zuwa sha da eh akwai kuma na addurul bahiya ranan asabar idan Allah ya kamu wanda muke yi ko bayan la- bayan azhar addurul bahiya zamu yi karatun satin nan insha Allah ta'ala sannan eh biyun Allah da sannan kuma sai ranar litini kada manta kafin fara na haudin nan za mu fara khalaf ne insha Allah risalatu hamza riwayan khalaf insha Allah ta'ala eh ga littafan nan ga nan sauran ma biyu suka rage ko ga sunan waɗanda suka zo da kudin sai su bayar su karba in kuma mutum bayi da shi to kun ga a ranar zai bayar kenan kuma za a fara karatu ne in Allah yadda amma idan mutum na da kudin gobe na'am ko ranar asabar ko ranar lahadi to za a iya nema na a bani kudin sai a tura mishi ta yadda sai Allah ya bashi ko ya kokari ya zo da shi ya bayar a zo da shi ranar litinin zai yi kyau ne a fara karatun kana da littafi a hannu Allah ka samu dace shikenan ko subhanakallahumma bihamdik na'am eh al'adillatu radiya akwai saurani to sharhin adurul bahiya din nan ba kada manta da ita subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ayi hakuri da alfiya din Allah ya kare saboda ina ma da wani abin da ne yanzu nan insha Allah ta'ala